الرحمن الرحيم قال الإمام السيوطي رحمه الله تعالى في أرجوزته في علم الحديث الموضوع الخبر الموضوع شر الخبر وذكره لعالم بحضر في أي معنى كان إلا واصفا لوضعه والوضع فيه عرفا إما بالإقرار وما يحكيه وركة وبدليل فيه وأن يناوي قاطعا وما قبل تأويله وأن يكون ما نقل حيث الدواء اعتلفت بنقله وحيث لا يوجد عند أهله وما به وعد عظيم أو وعيد على حقير وصغيرة شديد وقال بعض العلماء الكملي احكم بوضع خبر أن ينجلي قد باينا المعقول أو منقولا خالفه أو ناقض الأصول وفسروا الأخير حيث يفقد جوامع مشهورة ومسند وفي ثبوت الوضع حيث يشهد مقطع من عمل تردد والواضعون بعضهم ليفسدا دينا وبعض نصر رأي قصدا والواضعون بعضهم ليفسدا دينا وبعض نصر وبعض نصر رأي قصدا كذا تكسبا وبعض قد روى للأمراء ما يوافق الهوى وشرهم صفية قد وضعوه محتسبين الأجر فيما يدعوه فقوبلت منهم ركونا لهم حتى أبانها الأولى هموهم
إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار باين هكا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته wannan shine majalisinmu na biyu ko kuma na ashirin a wannan safiya ta asabar 18 ga zulhijja hijirar manzan Allah sallallahu Alaihi wa sallama 1438 wanda yake daidai da tara ga watan tara miladiya ta 2017 muna cikin magana akan alhadithul maudu inda malam yake mana magana ko yi mana bayani akan menene alhadithul maudu mai hukuncin ruwayarsa ta yaya ake gane shi alamomin da ake fahimtar hadisi maudu'i alama ta ƙarshe inda muka tsaya cewa haisu la yujadu inda ahlihi wa ma bihi wa'dun azimun aw wa'id ala haqirin wa saghiratin shadid wa qala ba'd al-ulama al-kummali uhkum bi wad'i khabarin in yanjali qad bayana al-ma'qula aw manqula khalafahu aw naqadha al-usula وفسروا الأخير حيث يفقد جوامع مشهورة ومسند وقال بعض العلماء الكمل وسدق تكمين يما لمي تككو wanda suka cika suka tumbatsa a ilimi suka ce uhkum bi wad'i khabarin khabarin in yanjali kai hukunci da cewa hadisi ya zama wato hadisi ne na ƙarya in har ya bayyana qad bayyana al-maqula in har ya bayyana ya saba wa abin da ya zo tabbatacce a cikin alkur'ani ko a cikin ingantaccen hadisi na annabi sallallahu alaihi wa sallam almanqul ana nufin abin da aka wato ruwaito ko aka samo daga alkur'ani ko kuma ya zo a cikin hadisin annabi sallallahu alaihi wa sallam sahihi idan wani ya zo ya ruwaito na hadisi da ya warware ayar alkur'ani ko ya warware hadisan annabi sallallahu alaihi wa sallama to wani alama ce da take nuna cewa wannan da ake tuhuma da cewa ya kirkiri hadisi ya tabbata cewa ya kirkire shi أو مع- قد بان المعقول عفوا لا شيء منقول قد بان المعقول المعقول شيني أبندا هنكلي ال- الأقل الفطري ال- الأقل الفطري هنكلي وأن الله هلتشي دان أدم دشي سأقول الأقل wanda wasu ka'idoji ne da wasu suka gina wa kansu suka kira wasu hankali ba shi ake maga akwai al'aqlul fitri aka ce daya a tara da daya biyu wanda duk mai hankali wannan shine ansarsa daya aka tara da daya biyu rabin biyu nawa ne daya wannan shine al'aql al-fitri duk dan adam ya ya ya, ya san da haka kuma ya fahimci haka saman mu as-sama'u fawqana wal ardu tahtana babu wani mai hankali da zai ce as-sama'u tahtana wal ardu fawqana wannan shine al-aqlu al-fitri allati ishtaba alayhi al-uqala ishtaraka alayhi al-uqala kulluhum to idan da a samu wani hadisin yazo gaba ɗaya ya rushe wannan abin irin wannan abin da wannan hankali to wannan ba hadisi bane an fahimta akwai al-aql hankali da wasu suka tsara wasu ka'idoji suka ce waɗannan ka'idoji ne na hankali suke tafiya a kansu da haka suke hukunta hadisai da su ko ayoyi ma da su ta in aya ta yi daidai da wannan hankalin wato wannan ka'idojin nasu wanda suka ce na hankali ne in ta yi daidai da su su tafi da ita in ba ta yi daidai ba su yi tawilinta idan hadisi ne in ya tafi kan wannan ka'idojin da su suka tsara su ce hadisin ya karbu in ya saba wannan ka'idojin da su suka tsara su ce hadisin bai karbu ba wannan ba shine al'aqal din da ake magana a kansa ba da saboda wasu suna daukan abin cewa ai an ce ya saba hankali saboda haka duk shi hankalin da shi abin da shi ya kelarto a kansa shikenan sai ce to wannan ya saba wa hankali na don haka ba zan yarda da shi ba ai kuma dama an ce in kaga hadisi ya saba hankali to kai watsi da shi to haka ne kowa da irin nashi hankalin a hankali kamar yadda kowa ya sani yana da hudud don hankalin dan adam yana da hudud akwai akwai abin da zai riska hankali yana riskan abin da suke abin da suke karkashin hawasi yana da limit akwai abin da sun wuce hankali ba zai riske su ba sai nassi shi zai bayanin su kamar abubuwan da suke gaibiyat don abin da ya shiga mawara al-tabi'a mawara al-shahada to wani hankali baya riskarsa ba zai iya riskarsa ba da kawai hankali dole sai nassi ya zo shi ne zai iya tabbatar da abin koya kore shi abin da ya shafi sifofin Allah sunayen Allah abinda zai wakana ranar gobe kiyama ko bayan mutuwa abinda zai wakana a cikin kabari ko bayan tashi a kabari alhayatul barzakhiyya ko hayatul akhirah aljanna da wuta da ni'imomin da suke cikin aljanna da azaba da suke cikin wuta wa ma baina zalika hisabi da sirati da sauransu wannan da hankali ba zai riske wannan ba hankali aka bar shi shi kadai ba zai iya riskar yaya mutum zai ke rayuwa bayan ya mutu ba ba zai iya riskarsa ba ballantana ya ce e ya yi daidai da hankalin ko ya saba hankalin ba zai riske shi ba idan ya kasance hankali baya riskar baccin ka da kake baccin ka da kake wannan hankali baya riskarsa kana yin bacci a cikin baccin nan kana ga abubuwa iri-iri ka je wasu gurare ka gamu da mutane daban-daban wasu ka taba ganin su wasu ma baka taba ganin su ba sai a sai a cikin baccin guraren da zaka je wani ka taba zuwa wani baka taba zuwa ba sai a cikin baccin ka yi hira da wasu su yi hira da kai ka ji wasu maganganu ka faɗi wasu maganganu ka ji daɗi ka ji haushi amma fa duk kana kwance ne a cikin ɗakin ka akan katifa ka a cikin bargonka duk wani abubuwa suke faruwa ka ganka an je an yi hajji da kai ka hau arfa kuma baka taɓa zuwa ko airport ba an yi arfa kana labbaika watakila ma na kusa da kai kawai jika kana ta labbaika labbaika idan da zaka tashi da zaka iya fassara masa wannan abin ba hankalinka ba zai iya riskarsa ba amma kuma zaka iya kore shi ba ba zaka ce babu ba dan hankalinka bai riske shi ba ga ka a cikin gida amma ka yi yawo ko ka ji daɗi ko baka ji daɗi ba wani zai mafarki gashi nan an kawo abinci yana jin yunwa ya shirya zai ci kawai a zo a tada shi kaga zai ta bakin ciki an bata masa mafarkinsa duk da cewa ba wani abinci tare da shi zoce yake kan kan kan, kan shimfidarsa to kaga wannan wani abu ne wanda yake tare da mu muna jin sa muna riskarsa amma hankalinmu ba zai iya fassara shi ba amma kuma ba wanda ya karyata shi ba wanda ya fito zai ce kai mafarki karya ne babu mafarki saboda saboda yana tare da shi duk da gashi hankalinsa ba zai riske shi ba to ashe kaga ashe a riskar abu da hankali wato rashin riskarsa da hankali ba shi yake nuna babu shi ba to wannan idan ya kasance kana da rai a cikin ɗakin ka to bare kuma bayan mutuwa bayan mutuwa kaga wani abu ne an ƙara gaba an ƙara nisa inda wanda na kurkusa da kai kullum kana yin baccin nan ka tashi wata rana ma kai sau biyu amma ka kasa riskar haƙa'iƙin da suke faruwa a cikinsa wanda baka iya kore su to ina kuma ga mutuwa wacce ita ta ƙarshe babu kuma wani abu da za ka abin so ka fito ka ƙaryata wani abu a irin wannan saboda kai hankalinka bai riske shi ba wauta ce saboda mai saboda ka ƙara wa hankalinka wani abin da ƙarfin da bai da shi annabawa Allah yana turo su su zo da da shari'a domin su yi bayanin su karantar da al'ummomin da aka turo shi wajen su duk da cewa Allah ya ba wa kowane ɗan adam da ya halitta ya ba shi guzurin hankali samuwar Allah cewa akwai Allah wani abu ne wanda yana cikin fitira ta ɗan adam tun halittar farko da Allah ya wa ɗan adam ya sa masa wannan a jikinsa amma ya gane ya Allah yake ya sifofinsa ya ya sunayensa ya ya kamata a nemi kusanci da shi a nemi yardarsa wannan hankali ba zai riski wannan ba da haka akwai bukatar annabawa su zo su za su yi wa dan adam bayanin cewa to Allah din da kake jin akwai a ranka ga yadda yake ga yadda yake ga yadda yake to dole ne ka tsaya iya nan ka bi abin da suka ce ya za ka bauta masa ba ka da ikon ka iya tsara sanin cewa ai to Allah nan in na yi masa kaza zai yarda in ban masa ba ba zai yarda ba zai zai zai fushi ba za ka iya kawo wannan ba sai shi ya tsara maka za ka ce ka faɗi hikimar da ta sa aka zaɓi kai sallah biyar a yini da dare ba a ce kai shida ba ba a ce kai hudu ba ba a ce kai salloli shida ba ko salloli hudu me yasa sallolin suka tsaya biyar ba ka da wani tafsiri na hankali da za ka yi ka ce eh a hankalce saboda kaza saboda kaza ne ba ka da shi idan ka dubi raka'o'in da aka ce ka yi a kowace sallah asuba aka ce kai biyu azhar kai hudu la'asar kai hudu magriba uku isha'i hudu idan matafi ne mai raka'a hudu kamar da ta biyu in aka ce ka faɗi fassara a hankalce me yasa me yasa zubin ya zama haka me yasa ba za a fara da hudu ba tunda ka tashi da karsashinka da karfinka baka gaji ba in an zo isha'i ai biyu saje an yi aiki an gaji me yasa ba a yi haka ba sai ya tabara da biyu kuma kare da hudu ba ka da wata fassara da za ka yi Allah yake son haka yake son ka yi kai bawan sani da haka hakan za ka yi shi ne alamar kayan da akwai shi kuma za ka bauta mishi so akwai wani abin da duk abin da ya ake yin ibada shi yasa sai annabawa sun yi bayani shi yasa ba a cewa mutum ka je ka yi tunani da hankalinka ka ce to in yi ka zamana ai Allah zai yarda ba ba zai yiwu ba azumi me yasa aka ce a fara daga hudu alfijir daga daga hudu alfijir zuwa faduwar rana me yasa ba a rage ba ko aka kara duk wannan ma'anar ibada ghairu maqulatul ma'ana ba za ka iya gane cewa me yasa aka yi ba to haka akwai hankali yana da hudud shi yasa waɗanda suke ƙaryata nusus na alqur'ani ko hadisi saboda kawai ba sa shiga hankalinsu akwai alamar wauta da mu'tazila ahlul kalam falasifa da al'aqlaniyun mu'tazilatul asr waɗanda suka zo suka ɗauki wasu ƙa'idoji da su suka gina ƙa'idojin da kansu ƙa'idoji ne da suka suke gina su suka cewa sai sun ɗora kowane nassi sai ya haye wannan ƙa'idojin kamar razi yana da wasu al-ihtimalat al-ashir wasu ihtimalat probabilities ne kai ya zama kaza kai ya zama kaza kai ya zama kaza kai ya zama kaza kafin a yadda da cewa wannan nassi ya tabbata zai iya tabbatar da wannan abu in dai bai haye waɗannan abubuwa guda goma ba to zato ne saboda haka sai suka mayar da ayoyin alkur'ani gaba ɗaya ko mafi yawancin suka zama zato min haithu dilala ba su iya karyata Allah bai faɗa ba amma sun ce abinda ake fahimta na ma'ana zato ne su ma hadisan annabi sallallahu alaihi wasallama wanda suka zo ta hanyar tawatur suka ce su ma subutin su qat'i ne amma dilala su zanniya ce wanda suka zo ta hanyar ahad suka ce wannan daman subutin su ma zanni ne shi yasa zaka ji irin su in suna magana an kari sai ce ai wannan zato ne wannan kalmar zai faɗa kalma ce ta mu'tazila ta ai wannan zato ne ya zaka rike zato me suke nufi da zato wai ai tana yiwa shi malamin hadisin da ya ruwaito ai tana yiwa ya kuskure ko ba zai kuskure ba sai a tambaye ka ko ba ya kuskure ce yana kuskure ko ba zai yi wannan ya kuskure ba sai ka ce e zai yiwu to kaga ashe da kai yadda ya faru abin zato kake ka ka fahimci logic din to da wannan ne sai duka hadisan manzo Allah sai suka koma zato me ba zaton ba shi ka'idarsa shi shi da ya gina shi yanzu ka'idarsa da ya gina waɗannan al-ihtimalat al-ashr din wanda ibnu taymiya a cikin naqdu ta'sis yayi kace kace da su wala al-ihtimalat al-ashr din to waɗannan da su za a ta amfani wajen a rushe sunnonin annabi sallallahu alaihi wasallam saboda nan da da yake cewa ko ya saba al-ma'qul kan ku dauka yana nufin irin waɗannan ka'idojin yana nufin al-aqlul fitri al-aqlul fitri shine wanda duk al-uqala uqala ibni adam sun yi ishtiraki akan sa shine yauka misali kamar daya a tara da daya biyu inda wani hadisi zai zo misali ce daya a tara da daya uku to da taba abin da dukkan wani mai hankali ya ya ittifaki akan sa sama a sama kasa take kasa a sama take rabin biyu daya ko rabin goma biyar wannan shi al-aqlul fitri to abin da zai zo ya ci karo da wannan al-aqlul fitri din shine suke magana anan an fahimta saboda wasu sun dauki wannan ibarar shikenan sai su yi ta gora kan mutane sai ya saba hankali ya saba hankali su a junansu hankalinsu bai ittifaki ba hankalin wancan dan uwan nashi ya saba da nashi tunda falasifa din nan madaris ne makarantu ne daban-daban kowanne da falsafarsa mu'tazila din nan makarantu ne daban-daban wasu ma suna kafirta junansu wasu ma suna kafirta junansu abu aliyu jubba'i abu hashim al-jubba'i da da uba ne amma kafirta juna suke duk kuma sunansu mu'tazila wannan mu'tazili ne wannan mu'tazili ne wannan uba wannan da da ya ce uban kafiri kafiri uban ya ce dan kafiri kuma duk sunan su mu'tazila kuma duk sunan su duk ka'ida su guda daya da suka ittifaki akan ta shine al-aqlu muqaddamun ala an-naql ana gabatar da hankali akan akan nassi duk sun ittifaki akan wannan ka'ida amma hankalin uban ba irin na udan bane na dan ba irin na uban bane uban bai yadda da dansa ba dan bai yadda da uban ba to in ka ce a dauki wannan makarantar a aiki to da ta dan zamu dauka ko ta uban so a fahimci a fahimci wannan maganar da su wanda malamai suke faɗa irin nan ibnu taymiya alaihi rahmatullah yana da littafi dar'u ta'arud al-aqli wan naql درء تعارض العقل والنقل wato kawar da cin karo tsakanin hankali da nassi to babu yadda za a yi hankali da nassi al'aqlus salim da kuma annassu sahih su ci karo duk abin da nassi zai zo da shi to yana tafiya daidai da hankali lafiyayye in kaga la hankali bai bai tafi da wannan nassin sahihi ba to ya samu matsala hankalin ba lafiyayye bane ko kuma kaga lafiyayyen hankali bai tafi da wani nasi ba to nasin ba sahihi bane amma in nasi ya inganta hankali kuma yana nan da lafiyarsa to ba sa karo saboda da suna karo Allah ba zai rika cewa mutane ba za ku yi aiki afala ta akilun afala ta tafakkarun ba za ku yi tunani ba ba za ku hankalta ba liqaumin yaqilun liqaumin yatafakkarun inda da a ce hankalin yana cin karo ce to Allah ka ce mu tunani mu kuma hankalin namu yana cin karo da nassin da ba zai zama hujja ba a ce su yi tunani da ba zai zama hujja ba a ce su yi tunani ashe cewa da aka yi su yi tunani cewa alqur'anan qur'anan arabiyyan liqaumin yaqilun ga mutane da suke hankalta ya nuna cewa hankali baya cin karo da nassi maganar bahaushe da yake shari'a sabanin hankali ba haka take ba shari'a ba ta saba hankali takan zo da abin da hankali zai dimauce a karan farko ya kasa ganewa amma da an masa bayani kuma sai ya gane amma ba saba sai ba farko za su iya zuwa abu a zo a yi maka bayani a shari'a kaza kaza kaza sai sai hankalinka sai ka kasa to ya haka ya haka kamar sandar al-ma'arri al-ma'arri yake maganar yanke hannu mutumin da zai saci rubu dinar a yanke masa hannu hannun nan kuma aka yanke wani ya yanke ma wani hannu suna fada ya gutsure masa hannu zai biya shi da da da da da da da da da dirhami abin dinari dinari dinari nawa dinari 500 dinari 500 ya za a yi dinari wanda za a dinari rabin diya ya za a yi wanda za a hannun da za a fanshe shi da dinari 500 kuma a ce rubu'i dinar kuma ya saci rubu'i dinar an yanke shi yake cewa shi bai fahimci wannan ba yana ga akwai dai kawai tufka da warwara sai dai kawai ya shiru yadun bi khamsi mi'inin فديت ما بالها قطعت في ربع دينار تناقض ما لنا إلا السكوت له ونستعيذ بمولانا من النار shi kawai dai sai dai ai shiru tunda dai haka shari'a tace sai dai ai shiru amma a ce ka saci rubu'u dinari daya bisa hudu na dinari an yanke hannun kuma in wani ya yanke maka hannu bisa kuskure a zo a ce ka a karbi dinari 500 a wajensa ya ce shi bai gane wannan tufka da walwala ba sai dai kawai dai ba yadda zai yi ka a ce masa kafiri ba za a yi shuru to kaga malamai da suka tashi bashi ansa suke ce masa wannan hannun sanda tana da amana ba ta ci amanar kowa ba zama tana da tsada in an taba ta sai an biya wannan kudin amma yayin da ta zaɗa miƙa hannu ta ci amana to sai darajarta ta zube izzul amanati aghlaha wa arkhasaha zullul khiyanati fafham hikmatal bari to kaga da farko suka rude to amma akai maka bayani shikenan sai ka fahimci ai haka ne sanda tana da amana tana da tsada da ta zama macuciya sai ta zama ba ta da daraja mutum na kirki ana san a ta ganin shi ana abin ɗinsa amma in ya zama na banza kowa so yake gaba shi yau da a ce ya mutu sai ka ji kowa yana alhamdulillah alhamdulillah ai dan fashin na an kashe shi ai alhamdulillah amma da mutumin kirki ne na gari wani shugaba ne na kwarai ko wani malami ne na kwarai ko wani mai attajiri ne mai tausayin talaka a zara aka ce wani abu ya same shi duk za a ji damuwa duk kuma ran dai rai ɗaya ce amma wannan da ya zan yana da mutunci yana da amfani sai ya zan mai daraja wancan kuma da ya da amfani kowa so yake gaba shi ce kad bayan al-ma'qula aw manqula duk abin da yazo sahihi daga annabi sallallahu alaihi wasallama dan wani yazo wanda al-khabarani hadisai sahihai ingantattu ba sa cin karo fil haqiqati fi nafsi al-amr sai dai fi zahir ta yi a zahiri kaga kamar sun ci karo amma daga baya malamai sukan yi bayani sai ka gane cewa akwai yadda za a hada su idan kuma har akwai ɗaya ya tashi ɗaya to sai dai in nasi kwal mansuk ne wanda kuma shi ma babi ne duk malamai sun yi bayaninsa kowanne ya zo a lokacinsa wancan ya zo a lokacinsa ya gama aikinsa aka ɗauke hukuncinsa haka aka daga baya aka kawo wani wanda ya shafe shi sha'auna qadal usula ko ya ci karo da al'usul al'usul su ne alkawa'idul amma alkulliya waɗanda abin nan malamai duka matulmusin suka ittifaki a kansu idan wani khabar ya zo wanda zai warware wannan usul din wanda ittafaqat alaiha al-umma to shi ma alama ce ta cewa wannan khabar din khabar ne wanda yake ba ba sahihi ba khabar ne mawdu'i to duk wannan malamai suna fadar sa wani lokaci wajen tadbiki to ana ake samun matsala wani zai iya daukan ka'idar sai ya aje ta inda ba nan ya kamata ya fade ya abin nan ba shi wannan na karshe auna qadal uqula auna qadal usula sai ya fassara shi da cewa wa fassarul akhira al-akhir din shine na karshe aw naqadal usula sai wasu malamai kamar ibn al-jauzi sai suka fassara shi wannan munaqadatul usul din saba wa ka'idoji sai ya fassara shi da cewa bi haythu yafqidu jawami'un mashhuratun wa musnadu idan ya kasance hadisi babu shi a cikin dukkan littafin jawami'u duk manya-manyan littafai da aka tattara hadisai babu su babu su babu shi a cikin musannafat musannaf ibnu abi shayba musannaf abdurrazzaq babu shi a cikin muwatta'at babu shi a cikin masanid musnad imam ahmad musnad at-tayalisi musnad ishaq ibn rahuya abi ya'la duk wasu littafi da sunan shi masalid babu shi a ciki babu shi a cikin jawami jami'ul sahih na bukhari jami'ul tirmidhi duk babu su babu su a cikin sihah sahih muslim sahih ibn hibban sai duk littafai da nau'ukan su gaba ɗaya babu hadisin a ciki to wannan ba hadisi bane akwai hadisan da zaka ji wayar wato shi ba wanda ya sani to kaga hadisi ne mawdu'i sai a gama hadisin wa ya ruwaito hadisin cikin malaman hadisi amma babu suna nan tili tili tili littattafai to wani alama ce ta cewa maudu'i ne to wasu sun ce munaqadatul usul kamar ibnu major jauzi ya fassara shi da cewa ana nufin ya zama babu shi a cikin littattafan musulunci da wawinul islam idan zan babu shi a cikin da wawinul islam to alama ce da take nuna cewa alama ce da take nuna cewa hadisin menene yake ta yake kan da take cewa hadisin bai tabbata ba sai haisu yushhadu qutul wad'i haisu yushhadu ma qat'i man'i 'amalin taraddudu ce wajen a game da tabbatar hadisi maudu'i ne hadisi na ƙarya ne haisu yushhadu inda za a samu shaida wato a samu shaida ta mutum biyu su ba da shaida cewa wannan hadisin wane ne ya kirkiro shi ma'aqat iman amalin tare da cewa tabbas wannan hadisin in aka samu shaidun biyu za a ce ba za a aiki da shi ba wannan an riga an tabbatar cewa inda an samu shaidun biyu to ba za a aiki da shi ba to amma shin za a tabbatar da cewa hadisin ƙarya din ne saboda shaidu mutum biyu taraddudu akwai sabani a wajen malamai wato sun yi sabani akan shin za a tabbatar da wad'in cewa hadisi ne na ƙarya ba wai sun yi sabani akan ba za a aiki da shi ba sun tsaya sun hadu akan cewa ba dai za a aiki da shi ba inda haka samu shaidu biyu da suka ce wane shi ya kirkiri wannan hadisin wannan shaidu biyun sun isa su sa ba za a karbi hadisin ba to amma shin za a tabbatar da cewa hadisin maudu'i ne hadisin ƙarya ne taraddudun akwai sabani na malamai wasu suka ce eh tunda shaida su aka samu kuma adalai ne guda biyu babu abin da zai hana a yadda da shaida su a ce wani shi kirkiro hadisin ba za a karɓi maganarsa ba wasu suka ce a'a a dai tsaya akan cewa hadisin ba za a aiki da shi ba amma kada a tabbatar da maganar cewa hadisin na ƙarya ne to wannan sai kuma ya shiga cikin maganganu akan dalilan da suke sawa wasu asbabul wada'il hadis wato me yasa wasu suke kirkirar hadisi na ƙarya akwai manufofi daban-daban baya ga waɗanda za su kirkiri hadisi ba da gangan ba wannan suna nan bisa kuskure zai faɗi hadisin ƙarya bai sani ba to bayan su kuma ko waɗanda suna da wasu manufofi wajen kirkirar hadisan su ne anan zai yi maganar su ce walwadi'una ba'dhum li yufsida dinan wa ba'dun nasara ra'yin qasada walwadi'una masu kirkirar hadisi makaryata ba'dhum wasu daga cikin su suna kirkirar hadisi li yufsida alif ta alif al-itlaq ce wato suna kirkirar hadisin ne ko yana kirkirar hadisin li yufsida dinan dan ya bata addini bukatarsa shine ya lalata addinin saboda haka zai kirkiro hadisan ƙarya ya watso shi cikin al'umma wannan zanadika sun rika yin wannan zindikai az-zindiq shine wanda yake bayyana musulunci ya boye kafirci wanda ake kiran shi a lugal alqur'ani da sunna munafiki to waɗannan saboda kiyayyar da suke yi wa musulunci sukan kirkiri hadisai na ƙarya su watsu su cikin al'umma nan kuma waɗanda suke masu ƙarancin ilimi da ba sa bincike da sun ji an ce ƙara rasulullah sallallahu alaihi wasallama manzo Allah ya ce sai su cafa sai su ta watsawa to akwai wanda su bukatar su su ga sun lalata addini akwai Hammad Hammad ibn Zaid yana cewa wada'at az-zanadiqatu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam 14000 hadith zindiqai sun kirkiri hadisai za su kai dubu hudu da suka watsa cikin al'ummar annabi sallallahu alaihi wasallam daga cikin irin su akwai irin su Muhammad ibn Sa'id al-Maslub ad-Dimashqi al-Maslub saboda ma san dakasa aka aka kashe shi a khilafar abin nan a khilafar Mahdi akwai irin su Abdul Karim ibn Abi al-Auja shi ma ya shahara da da hadisan ƙarya akwai su bayani ibn sam'an shi ma bayani ibn sam'an annahdi shi ma cikin makaryata ne waɗanda suka rika da'awar wasu aƙidu kamar shi bayani ibn sam'an ya ce wanda suka yi da'awar ilahiyya ta ali cewa sayyidina ali Allah ne shi ma Khalid ibn Abdullah al-Qasri shi ya kashe shi da kona shi da wuta to akwai ire-iren su wanda duk sun yi ta kirkirar abdulkarim ibn abul auja a lokacin khilafar al-mahdi lokacin da aka kawo shi aka tabbatar da wannan ta'asa da yayi da aika-aika da yayi a cikin hadisi annabi sallallahu alaihi wasallama sai yake cewa oho ko kun kashe mu dai mun riga mun yi tafka barna saboda ni kadai sai da na kirkira da sai dubu hudu na watsu cikin al'umma uharrimu fiha alhalal wa uhillu fiha alharam ina haramta halal ina halatta haram a ciki an gaya wa abdullahi ibn mubarak cewa gashi zanadika suna ta cewa sun kirkira hadisi yace yaishu laha yaishu laha aljahadida ce manyan malamai za su rayu wajen kawar da wannan barnar tasu kuma haka haka ya faru kusan duk wannan barnar ka tare maka da hankali ka ce to kenan abin ba karami ba karami bane malamai na farko sun tashi kai wato wato aiki suka yi ba karami ba wajen su ga sun tashi hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ishe ka a misali littattafan da malamai suka rubuta na tarajum tarihin malamai dukkan wani wanda yake cewa haddasana haddasana sai sun nemo tarihinsa sai an yi bayani a kansa in ma ba a san shi ba sai an rubuta wane ba a san shi ba wannan ma bayani ne shi kansa bayani ne zaka ce ba a san shi ba an gama da shi to haka nan duk wani hadisi sai sun yi bayaninsa sai bayanin maruwaitan ko ko bayanin ɗaiɗaiku hadisan shi yasa babu wani fanni da ya tara littattafai kamar fannin hadisi tsakanin littattafai na tarajum tarihin maruwaita hadisi na da na baya-baya da littattafan mutum littafan mutum ɗin masu ma gida-gida kala-kala kala-kala ba akwai almasani da almusannafa da aljawami as-sihah al-ajza al-ma'ajim ga sunan kowanne duniya ce guda littattafan tabakat suke magana tabakatun ruwa din wannan littattafan ilal littattafan jarhu wa ta'dil sai aka fanni fanni ne gashi nan kuma kowanne fanni na bukatar wani fanni ba bai tayuwa wani fanni shi kadai ka tsaya a kansa dole sai ka hadu da to dukkan kuma waɗannan hidima ɗaya suke shi ne tashi hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi yasa hatta orientalist mustashriquna yan ranar addini hatta su sun yadda sun yi itirafi cewa a duk ilimin muka da ake da shi ake aka samu a duniya ba a taba samun ilimi kamar wannan ba a cikin musulmi kawai aka same shi ilimi na tace magana a tabbatar da wacce tabbata a kore wacce ba tabbata ba ba a same shi a cikin kowace al'umma ba sai a cikin al'ummar musulmi wannan kuma wata baiwa ce ubangiji subhanahu wataala da wata rahamar sa ga wannan al'umma kasancewar al'umma ce kasancewar annabi shine annabin karshe littafin da yazo da shine na karshe addinin sa shine addinin karshe babu wani addini da zai zo nan gaba da haka Allah subhanahu wataala ya samar da dukkan hanyoyin da za a tsare addinin ba zai gurbace gaba ɗaya ba da haka duk wanda ya taso zai yi banna to Allah zai tayar da kuma waɗanda za su fuskance shi su yi wa al'umma bayaninsa da ya halika man halaka an bayyanatin wa yahya man hayya an bayyana shi yasa al-mustashriqun da yan ciranin da da yan kanzagin su da suke fakewa da musulunci amma suna bayan mustashriquna suna goya musu baya wajen sukan hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam suna amfani da irin waɗannan maganganu akan cewa hadisan nan da kuke tutiya da su ai da an bata su gashi wani ya ce ya kirkiri dubu hudu wani ya ce ya kirkiri dubu kaza amma sai su manta kuma za su kawo maganar abdullahi ibn mubarak bata ishu lahal jahabiza ba su yi mutane bayanin irin aikin da al'umma ta yi ba malaman da allah ya tayar domin su yi wannan aikin sai su tsaya akan cewa an samu mabarnata sun yi barnata amma ba ce an samu waɗanda suka fuskanci barnan nan suka suka tona asirinsu ba saka shi wanda bai karatu ba ko bai taba samun bayanai ba sai ya ji cewa eh to abin ka aji tsoro shi yasa sai a ce maka bukhari ya kwashi bola waya an dauka kamar abin kawai zuwa ake a kwaso a zuba kwaso a zuba kai ka ce babu wata babu wata rariya babu wani wata criteria wanda akanta suke wani manhaji wanda akansa suke suke tafiya kamar kawai da ka suke yi da ka suke kawai da sun ga dama su ce wannan mun dauka wannan mun aji wannan mun dauka wannan mun aji to kaga wannan hauka ne da rashin hankali akwai wata magana ta ibnul jauzi da yake faɗa cewa hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam yana da haske magana ta ta rabi ibn khusayn rabi ibn khusayn tabi'i ne yake cewa inna lil hadisi daw'an ka daw'in nahar yu'raf wa zulmatan ka zulmatil layl yunkar hadisi yana da haske irin hasken rana to yana nufin hadisi sahihi yana da haske kamar hasken rana da masana hadisi da sun ji za su gane shi yana da duhu wato mara kyan yana da duhu kamar duhun dare wanda da shi ma da an gan shi za a gane shi ibn al-jauzi shi kuma yana cewa al-hadithul munkar yakshairu minhu jildu talib al-ilmi wa yanfuru minhu qalbuhu fil ghalib hadisi mara kyau dalibin ilimi da ya ji shi zai tsika jikinsa na tashi galibi zuciyar shi za ta tana da ka ji shi sai in baka saba ba yana nufin wanda yayi mumarasa da alfazin alfaz na shari'a irin maganganun manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wanda ya mumarasa ya san yadda maganganun manzan Allah suke to da ya ji hadisan manzan Allah zai ji alamar wannan hadisin manzan Allah ya saba jin irin wannan zubin magana ya ji hadisin da ba na manzan Allah ba zai gane mutumin da ka zauna da shi ka lazimce shi kuna tare kakan gane abin da yake so da abin da ba so za ka gane irin abincin da yake so ya ci da irin abincin da baya so irin kayan da yake son sawa da irin wanda baya so irin takalmin da yake son sawa da wanda baya so galibi kakan gane wannan saboda yau da yau to da za a da zarar a jingina masa wani abin da ba haka yake ba za ka ci a ƙarya ne ka san irin abincin da yake ci akwai abin da da an kawo shi ma ko kallon sa baya so akwai abincin da in ya gan shi ma baya so to sai wani ya zo ce maka ka ina ga wani an kawo mishi abu kaza yana ta hada ma yana ta hada ma shi kai haba da ka ji wannan ka san ƙarya ne tunda ka san shi baya san wannan abincin ba baya san ko ganin shi amma ka ce yana ta shi har yana ta kwarewa dan ƙarya shi yasa wani da aka tambaye shi akai ka gane wani makaryaci ne yace saboda ya ya ruwaito hadisi ya ce wai annabi ya ce ya ce la ta'kulul qar'ata hatta tazbahuha kan ku ci kankana sai kun yanka ta to ka daga ji wani ba magana da kan ku ci kankana sai kun yanka ta kamar kamar akuya ko ko kaza in ta fashe ka a ci akwai hadisi da albani ya inganta shi yana cikin musnad imam ahmad da musnad al-bazzar annabi sallallahu alaihi wa sallama yana cewa idza sami'tum al-haditha ta'rifuhu qulubukum wa talinu lahu ash'arukum wa absharukum wa tarawna annahu minkum qaribun fa ana awlaakum bih wa idza sami'tum al-haditha anni tunkiruhu qulubukum wa tanfiru minhu ash'arukum wa absharukum wa tarawna annahu minkum ba'id fa ana ab'adukum minhu yana cikin musnad imam ahmad Qurtubi ya inganta hadisin haka na Sheikh Nasiruddin Albani idan kuka ji hadisin da zukatanku suna laushi yayin da suka ji shi fatar jikinku ko gashin jikinku zai kwanta yayin da kuka ji shi ana tsika jikinku ba ta tashi kuna jin wannan hadisin yayi muku dadi to ni na fi ku jin dadin sa idan ku ji hadisin da kun ji shi hankalinku ya tashi tsika jikinku ta tashi zuciyarku ta ji ba daɗi to na fi ku rashin jin daɗinsa wannan annabi sallallahu alaihi wasallam ga sahabbansa waɗanda suka yi mumarasa da waɗanda suka yi mumarasa suka suke tare da maganganunsa ko da yaushe ko da yaushe cikin karanta hadisansa suke sun saba da jin maganganunsa haka da zarar aka zo da wata magana da ta saba wa maganganunsa da zarar za su ji cewa kai ta saba wa irin yadda muka saba karanta maganganun manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ingantattu shi yasa malaman hadisi da suka kwarewa lokaci kawai hadisin za su ji kafin ma su ji sanadin za su iya cewa wannan hadisin ba haka yake ba kafin ma su kai ga jin sanadin hadisin daga jin matanin sun san cewa wannan ba la yakhruju min mishkatin nubuwa ba fitowa daga cikin mishkatin nubuwa ka ce lokaci ne to shine yake cewa wa ba'dun nasara ra'ayin qasada wani kuma zai kirkira dan ya dan ya wato goyi bayan wani ra'ayinsa kamar waɗanda za su kirkira hadisai na falalar sayyidina ali da ahlul baiti kawai dan su goyi bayan shi'a annabi bai faɗa ba amma saboda kawai su nuna cewa abin da suke kai gaskiya ne sai su kirkira hadisai akan wannan akwai waɗanda aka samu suka biye musu su kuma in suka ji sai su kirkira hadisan ƙarya akan falala sayyidina abubakar ko sayyidina umar sai shi shi'a sun kirkiro na sayyidina ali ba ba mu kirkiro to su ma wannan su ma wannan da kaji ƙarya ne kuma malaman sunna yana daga cikin insafi na malaman sunna ba su bar irin wani hadisan ba na falala abubakar da umar na karya da aka kirkiro inda za ka ɗauki tafan ibn al-jauzi za ka ɗauko da irin su alfawa'id al-majmu'a tanzihul shari'a da ibn arraq duk za ka ga sun kawo a cikin babul fada'il ko babul manaqib manaqib sahaba sun ka hadisan karya a cikin na umar da sayyidina umar abubakar al-khulafa al-arba'a al-ashara al-mubashirin bil janna duk sun ka hadisan karya da aka nan shine shine shine bambancin sunna da bid'a su sunna yazkuruna ma lahum wa ma alaihim za su faɗi abin da yake goya musu baya su yi bayanin sa abin da kuma yake wato kishiyan su ne ma za su yi bayanin sa sabanin ɗaya bangaren ɗaya bangaren kawai duk abin da yazo ya goyi bayan su kawai kawai gaskiya ne shi yasa a littafan sunna ne kawai za ga an kawo hadisai na falalar sayyidina abubakar an ce maka wannan hadisan ba gaskiya bane ba su inganta ba saboda me saboda ba ba sa bukatar sai kai ƙarya a sai na abubakar yana bukatar sai ka ka hadisin ƙarya don ka bayyana falalarsa ba bukatar haka aya cikin suratu tauba kawai ta ishe shi iz yaqulu li sahibihi la tahzan inna allaha ma'ana wannan kadai ta ishe shi falala ballantana akwai hadisi ingantattu da yawa da suke tabbatar da falalarsa to kaga wanda zai kirkira hadisi dan ya tabbatar da falalar sayyidina ali alul baiti ko ko wanda za su kirkira dan su tabbatar da falalar da falalar abin nan sahaba duk wannan sun yi nufi goyon bayan wani ra'ayi ne da suke da shi ko kuma a bangaren fiqhu bangaren mazahib fiqhiyya mabiya imam shafi'i mabiya imam abu hanifa su kirkiro hadisai na sukan imam shafi'i sai annabi ya faɗa sai kunu rajulun min ummati yuqalu lahu muhammad ibn idris huwa adarru ala ummati min iblis ta za a yi wani mutum a cikin al'umma ta ana kiran shi Muhammad ibn Idris ka huwa a zarro ala ummati min Iblis wai annabi ne ya faɗa haka to kaga wannan kawai buƙatar su shine su ɓata abokan husumansu tunda a cikin mazahib ba mazhabar da ake samu husuma tsakaninsu da irin shafi'iyya da hanafiya sun fi sun fi rigima kuma watakila saboda imamu shafi'i da ya yi zamani da muhammad ibn hassan da irin turkaniyar da aka yi ta samu tsakaninsu to kaga wannan shi ma nasar ra'ayin kasada ya nufi taimaka ma wani ra'ayinsa ne abdullahi ibn yazid al-muqri sai daga cikin malaman hadisi manya yana cewa akwai wani mutum da dan bid'a ne ya tuba ya daina bid'a sai yake ce musu unzuru hadha ad-din ku tsaya ku duba lamarin addini amman ta'khuzunahu gurin wa za ku karba fa inna kunna idza ra'ayna amran ko idza ra'ayna ra'yan ja'alnahu hadithan mu a lokacin muna bid'a to abinda muka gani yayi mana sai mu mai da shi hadisi Hamad ibn Salama shi ma haka yake cewa wani daga cikin malaman Shi'a Rafidawa yana gaya masa cewa sukan haɗu su yi ta kirkira hadisai kuma wannan ka dauki littattafan su wani abu ne wanda yake bayyanan ne karar zaka ganshi to sannan sai ya ce kaza takassuban wasu kuma neman abinci zai sa su kirkira hadisan ƙarya saboda su ci abinci irin wannan za ka yi ta jinsu har yanzu ma yanzu yawanci za ka samu irin masu sai da magungunan rukuya-rukuya ɗin nan wasu za su shiga rediyo su taka hadisan ƙarya a kan wasu abubuwan babu su kuma hadisan ƙarya ne ba don kuma saboda abin da suke sayarwa ya yi kasuwa ya yi kasuwa wasu kuma saboda neman kusanci da wasu masu masu mulki kamar Ibrahim ibn Giyas ake cewa ya shiga wajen Khalifa al-Mahdi ya same shi yana wasa da tattabara to shikenan sai ruwaito hadisin la sabaqa illa fi khuffin aw hafirin aw naslin illa fi fi naslin aw khuffin aw hafirin sai qala aw ham aw al-hamam sabak shine gasa a saka wani kudi a ce wanda ya ci gasar ya dauka shine sabak sabak wannan kudin da ake sa shine sabak to akwai hadisin da yake magana cewa babu ajiye wannan kudi a ce za a yi gasa sai fi huffin wato tseren raƙuma au hafirin ko tseren dawakai au nasilin ko harbi da kibau shi kuma sai ya kara auhamam ko kuma da tattabaru saboda ya ga khalifa da tattabara sai ya kara masa da tattaujana afwan kara ta aujana ko kuma fiffike fiffike yana nufin fiffiken tattabara to shi ne sai almahadi sai ce a bashi a bashi dir a bashi dirhami 10000 aka bashi dirhami 10000 ya juya ya tafi sai ya ce ashhadu anna qafaka qafaka dhab ta tabbata wannan ƙiyar taka ta makaryaci ce wannan ƙarya ka gaya mun kawai don in ji daɗi dan take sa aka yanka wannan tattabara ta ta jawo yayi wannan ƙarya dan ya samu kuɗi to kaga neman kuɗi ne yasa shi kawai yayi wannan yayi wannan ƙaryar shine wa ba'dun qad rawa lil umara ma yuwafiqul hawa wasu kuma sun ruwaito wa sarakuna abinda ya dace da san ransu to su kuma wannan tanan ne suka suke suke suke neman abincin su ce wa sharruhum sufiyatun qad wada'u muhtasibin al-ajra fi ma yad'u to to mafi sharrin su cikin wannan kashe-kashen duk da aka faɗa mafi sharrin su mafi barnar su sune sufaye wanda suke da'awar sufanci da zuhudu da tsoron Allah da gudun duniya kaduwa ba'u sun kirkiri hadisai sun jingina wa annabi na ƙarya muhtasibin al-ajra wai suna cewa suna yi ne don su samu lada fi ma yadda u a da'awarsu abinda suke da'awa wai sun yi hakan don su samu lada wato suna cewa sun kula cewa mutane suna nesa da Allah ba za su kirkiro hadisan da za su jawo mutane zuwa ga Allah kamar yadda muka faɗa abin nan abu isma nuhul jami nuhu ibn abi maryam aljami ana ce da shi aljami لأنه جمع علم أبي حنيفة ومغازي ابن إسحاق yana da kwashe-kwashe da ya kwaso na ya kwaso na to shi ne ya kirkiri hadisai na ƙarya na falalar surori daban-daban na alkur'ani kowace sura sai kirkiri falalar karanta ta kowace sura sai kirkiri falalar karanta ta yana jingina kuma ikrima an ibn abbas to shine da aka tambaye shi cewa kai waɗannan hadisai na falalar sura sura sura sura da kake ta kawowa ina ka same su almajiran ikrima ba ji wani yana ka hadisan da ba sai kai ya aka yi haka ya ce iya kula cewa mutane sun shagala bi fiqh abi hanifa wa magazi ibn ishaq sun mai da hankali banda karatun fiqhun abi hanifa da kuma karanta sira ta ibn ishaq ba abinda suke yi sun bar alqur'ani saboda haka na kirkiro waɗannan hadisan da in dawo da su kan alqur'ani wato yana yi ne da tunanin wai iya haka dan dan ya samu wato ya kawo ya samu lada a gurin Allah ya dawo da mutane kan kan karanta alqur'ani to kaga wannan sharri ne abinda yasa ya ce masa sharri saboda su waɗannan mutane sufiya din da ya kira az-zuhad din al-ubbad din a zahiri ana ga mutane ne masu gudun duniya masu tsoron Allah masu yawan zikiri da tasbihi an furuduwa da su sama da wannan duniya wani dan duniya ne ba kowa ya damu da shi ba wataƙila ma in ya faɗa za a ce ƙarya yake amma wannan ana ganin su da tsoron Allah da ibada da da gujewa duniya to duk abin da aka ji ya fito daga bakin sai azta cewa gaskiya ce to da za ta sa a dauka shi yasa anan suyudi yace wa sharruhum ma abin da yake nufi da sharruhum ma'ana su suka fi cutarwa ba dan kuma saboda yanayin da suke cikin al'umma ana ga alamar gudun duniya da tsoron Allah wannan ana magana sufiya ta farko yanzu sufiya yanzu ba haka bane da su ake rigima akan akan kudi akan duniyar wancan sufiya na na baya can taken da ake musu ma alfuqara ce alfuqara saboda su ba sa san wani abu na duniya rigarsa kwade ce ta yage yayi maho ta yage yayi maho ta yage yayi maho amma yanzu wani ana kokowa da shi wajen kwangila da waye kuma kaga ai magana sufanci ai ta an aje ta haka wadancan sufayen ake magana wadanda su su su duniya ba ta gaban su haka nan maisara ibnu abdurrabbih shi ma ya kirkiro fada'il abin nan hadisan fada'ilul qur'an shi wannan maisara ibnu abdurrabbih shine ya kirkiro hadisan fada'ilul aql akwai kitabul aql ke gina shi zuwa ga Dawud ibn al-Muhaddar Muhaddar shi ma wannan duka dukkan wani hadisi da yazo akan falalar hankali hadisi ne na ƙarya babu na gaskiya a ciki fa qubilat minhum rukunan lahum sai aka karbi irin wannan hadisan a wajen su wannan shine wajhu sharriya din sai aka karbi wannan hadisin daga wajen su rukunan lahum saboda an karkata an karkata da gare su ana ganin cewa mutanen kirki ne hatta abana hal ulahumu humu har sai da waɗannan da su su ne malamai su ne waɗanda suka san addini suka bayyana shi wannan humo humo dan dan abin nan abanaha ula al'ula ay allazina humo su ne dai humo su ne ma'ana wannan litta litta'zim ne litta'zim ne anta ar-rajulu ar-rajul kai ne mutum cikakke sauraka suka zo suka yi bayanin cewa waɗannan hadisan ka a rudu da su ka a ga cewa waɗanda suka kawo su mutane ne masu tsoron Allah masu gudun duniya a ɗauka gaskiya ne ba gaskiya ba ne hadisan ƙarya ne ya kawo misalin su ya ce kalwa da ina fi fada'il suwar famar rabaha fi kitabihi qadar karanta shi ko a ina jin dole amma fazar ya wannan eh duk ɗaya ne akwai fazar akwai kazar fazar a wata nuskar fazar kalwazi na fi fadailu suwar kamar mutanen da suka ruwaito a cikin hadisan falalar surori kamar yadda muka faɗa su nuh aljami abu isma da kuma irin su maisara ibnu abdurrabbi famar rawaha duk wanda ya ruwaito waɗannan hadisai fi kitabi a cikin littafansa kamar sa'alabi a cikin littafinsa kamar al-zamakhshari duk sun yi ta kawo hadisan kamar alwahidi sun yi ta kawo hadisan wannan mutumin sun zaci gaskiya ne to fazar idan fa'u ce fazar ka watsar da wannan kakka dauka wani abu ne kakka ce ai wani ya kawo a littafin sa wani ya kawo a littafin sa ƙarya ce ka watsar da shi ko kazar ya bata littafin shi da hadisan ƙarya ko fazar in face fazar ai da hadhihi al-ahadith kakka rudu da su ko da ka gan su a cikin littafin wani ya kawo wani malamin tafsirin ya kawo ko kuma kazar shi da ya kawo wannan a cikin littafinsa ya bata littafinsa an gane ko? to sai mu sai mu har wahayi da ke abinan hashiyan da lalai eh abin nan al-sawi kike magana ko hashiyan da asbabun nuzul eh al-wahidi al-wahidi yana da littafi nashi banda asbabul nuzul yana da littafin tafsir eh asbabun al asbab din ne yake kawo a'a yana da littafin tafsiri alwasit na wahid na na na, na abin nan a ciki yake kawo irin waɗannan hadisan a farkon kowace sura lokaci yayi zamu tsaya anan sai kuma yamma insha Allah abinda muka yi na daidai Allah ya karba abinda muka yi na kuskure ubangiji ya fi mana wa sallallahu wa sallama ala nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh